أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadus salihin har yanzu muna karatu a cikin wannan babi na jihadi za mu tashi wato babi na 231 kenan za mu tashi akan hadisi na 1312 بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم وفي رواية القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين an samu wannan hadisin daga abdullahi dan amru dan as yadda Allah su kara tabbata a gare shi a gare su sha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yaghfiru Allahu lishahidi kulli dhanbin illa dayn Allah madaukakin sarki yana yafewa yana yafewa shahidi wanda ya shahada dukkan zunubansa illa dai sai dai bashi sai dai bashi shine Allah bai yafewa wani hadisi yana gwada mana hatsarin bashi bashi yana da hatsari jama'a Allah ya raba mu da shi wanda muka ce Allah ya sa mu biya kamun mu mutu Allah ya tsare mu da mutuwa da bashi kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu da wato tasahuli wasa cin bashi na gangan dama akwai basussuka da mutane ake ci ba dalilin da za a ci su eh ya kamata bashi ya zamo wato larura ce ta ƙarshe larura ma ta ƙarshe maluman da suka yi sharhin wannan hadisi sun yi bayanin hadisin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo zai aure mazala sallah sallama ya ce ya je ya nemo sadaki ya je ya dawo ya ce bai samu ba mazala ya ce ya je ya nemo koda zobe na karfe ya je ya dawo bai samu ba sai mazala ƙarshe ya tambaye shi cewa akwai abin da kake da shi na alkur'ani maza Allah ya masa aure alkur'ani ya zama shine sadakinsa maluma suka ce da bashi abu ne galala yanda muka dauke shi da maza Allah ya ce ki bashi saboda ai waye zai ta aure ba muhimmi bane na ku za aure ba abun wasa bane amma dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai mai maganan bashi karshe sai ya ce yana da wani abu na alkur'ani ya masa ake ya zama shine sadakinsa dan haka dole ne mu kula saboda mai bashi haƙi ne na ɗan adam wannan sai an biya shi za ku ga hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka nuna aikin haji idan mutum ya dawo zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi kaga kenan tunda aka gaya ma wannan ba sai an gaya ma babu bashi ba kar ka je ka ci kudin mutane ka je maka ka ci ai shi kenan an zo an ce ila kudi ka ce a ai yanzu ba kwa bi na ko kobo saboda ni yanzu na dawo kamar yadda mahaifiyata na ta haife ni saboda ai ba wannan mahaifiyar ta haife shi da bashi to amma saboda haƙƙi ne na dan adam shi ba a kukuta da shi sai ai sai ya yafe ko an biya shi shi yasa dole ne in abin da ya shafi haƙƙin dan adam dole ne musulmi ya yi takatsantsan wannan shi yasa da wuya ka ga mai hankali ya zalunci wani mai hankali barawo da yake zuwa yana buya yana neman ya yi sata ai rashin hankali ne ya zaɓi ya jagorance shi inda yana da hankali ko abin ya gani ba kuwa ma ba zai ɗauka ba saboda ya jika wa kanshi aiki ya tara wa kanshi wahala saboda mai saboda tsoron gobe tsoron tashin alkiyama kaga duk wanda yake jin tsoron wannan shine zaka ga mutum ya tsinci kuɗi ya kawo za ka ga mutum an ce an mance kuɗi a motarsa ya kawo kaga ya zama kishiyar barawa da shi kuma yake nema an ji an ɓoye a gida kuma ya je ya sato shi wannan an ɓoye waje ya fasa ya ɗebo wannan kuma gashi ya zan su a ba kowa amma ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya dawo da su kaga mai bambanci shine dai tsoron Allah madaukakin sarki da tunanin lahira duk wani bashi wanda ya zama ba ba ba na dole ba musulmi ya guje shi kuma musulmi ya yi haƙuri in ya haƙuri sai Allah ya wadata shi Allah ne yake wadata mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun ya tasabbar yusabbiruhu Allah wanda ya ya sa kai shi ya daurar da kai shi ya haƙuri to Allah zai mai da shi ne haƙuri yace wa man yastagni ya'ifuhu Allah wanda kuma ya nemi wadata to Allah zai sanya ya kame Allah madaukakin sarki zai wadata shi idan mutum ya koyar da kanshi cin bashi jama'a bashi baya isan mutane yanda kuɗi baya isan mutum in mutum bai wa zuciyar shi wato bai sa mata linzami ba to haka nan wato bashi ma baya isan mutum in ya ciye gobe ma zai kara in ya ci na gobe jibi zai kara yana ci yana neman bashi abubuwa na ƙara bullowa amma in ya daure ya haƙuri sai har Allah ya bashi nashi sai ya biya bukata da haka bashi saboda hatsarinsa ya zamo sai na dole sai na tilas Allah kuma ya raba mu da shi wani hadisi ne na imam muslim a wata ruwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato a kashe mutum saboda Allah yana sa a yafe masa kowane zunubi dukkan zunubai ya ce sai dai bashi shi wannan sai ya biya shi sa za ka ga magabata suna yin suna yin wasici cewa a biya musu bashi amma halin da muke ciki da irin zamani da muke ciki da irin 'ya'ya da muka haifa abin akwai damuwa akwai hatsari kai maza ka biya kayanka da kudinka tun kana nan da mu an samu yaran da kudin uban nasu ne ma suka ce ba za a biya bashin ba uban su ya mutu ya bar kudi ana bin shi bashi aka zo aka zauna cewa to zana bin shi kaza za a biya ƴaƴan suka ce allambur inda ya ne ya biya wai me yasa bai biya ba kaji ƴaƴa masu ladabi kaji wannan da aka ce su su je su yi kodago su nemo kuɗi su biya wa baban misali a ce ya mutu ma bai da komai su su tashi tsaye su san yadda za su yi su nemo kuɗi su biya masa to yau gashi shi ya bar dukiyar nashi ana da gima da su akan ba za a biya ba to ai kaga wannan wato lokaci ne mai hatsari shi ma uban mai sa haka za su marba aka samu wasu da suke su ma wuce shari'a na san uban da yaran shi suka bata masa rai cikin dare yayin tsuwa ya ce wallahi shi ko ya mutu ba za su samu kokobo ba yana da kuɗi kuma da yawa ya dinga tura kuɗin abubuwa kawai niyyarsa shine kar ya mutu ya bar musu kuɗi shi ma wannan kaga ba kyau ba kyau amma haka haka aka sa shi in ka ga abin da yi da kudin ka san kawai so ki kudin sa bace eh shi da mun kawai niyyar sa shine shi ma ya bata musu rai eh ya mutu ya bar ba komai wanda duka wannan kaga rashin tsari na rashin ladabi da kuma rashin biye bi na shari'a shi yake jawo wannan duka waɗannan abubuwa ne marasa kyau wanda musulmi ba zai yi fata a ce ya samu irin wannan yaya ba sannan shi ke ma da ba zai yi fata a ce ya samu irin waɗannan iyaye ba وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أو الإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر أتكفر عني خدايا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قلت في سبيل الله إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر مهتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر مهتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم أسمع حديث daga abi katada yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mu ya mana hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci jihadi wato ya ambaci wato mutum wanda aka kashe shi saboda Allah ya ambaci matsayin imani da Allah madaukakin sarki wato cewa waɗannan ayyuka guda biyu su ne suka fi zama ƙoƙoluwa wajen aikin alheri sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulallah ka bani labari wato yaya matsayina idan aka kashe ni saboda Allah aka kashe ni saboda Allah shin wannan kisa da aka bin zai sa duk zunubaina ya zama babu a yafe mun zunubaina sai maza Allah sana sauce eh idan matukar an kashe ka saboda Allah kana mai haƙuri kana mai sa amanin samun lada wajen Allah kana mai fuskantar wajen da ake yakin ba kana mai gudu ba haka aka kashe ka to lalle jizzunuban ka zai zama babu sai maza Allah ya ce me kace wato kamar maza Allah bai ji ba alalin ya ji ya sake nanata ya ce cewa na yi idan aka kashe ni saboda Allah shin zunubai na gaba ɗaya za a yafe min su sai maza Allah ya ce eh matukar ka kana mai haƙuri kana mai sa tsammanin samun lafiya wajen Allah kana mai fuskantar yakin ba kana mai gudu ba sai manzo Allah ya ce sai dai bashi yace sai dai bashi yace malaika jibril alaihi salam ya gaya mun haka cewa Allah baya baya ka bashi domin bashi haƙƙi ne na mutane sai mutum ya biya rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya ruwaito shi وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم أسمع wannan hadisi daga Jabir dan Abdullahi ya Allah su kara tabbata a gare shi yace wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah in aka kashe ni saboda Allah ina zan shiga sai manzon Allah ya ce masa kana aljanna zaka shiga sai in dai an kashe ka saboda Allah kai dan aljanna ne to a lokacin da yake wannan tambaya yana cin dabino da a filin yaki ne yana cin dabino da haka sai ya zubar da dabinon da suke hannunsa ya shiga yaƙi kuma aka kashe shi kun ga su sahabbai ba irin mu bane mu duniyar ce muke son mu zauna eh so muke mu zauna ba ma san labarin mutuwa eh ba ma son yawa mutuwa ta zama kamar bata mana hira take yi su kuma ba haka ba ne sun san cewa duniya an zo ne za a wuce suna da wannan yaƙi ne sa'annan duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu san gaskiya ne sa'annan suna kan shi sun yarda da shi وعن انس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى سبقوا المشركين الى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه فدر المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه ارضها السماوات والارض قال يقول أمير بن همام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة أرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال والله والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من a ƙaramihi faja'ala ya akulu min hunna sun maƙala la'in ana hayaitu hatta akula taburati hazihi inna hala hayatin da wila farama biha farama bima kana ma'ahu min at-tamri thumma qatala hatta qutila rawahu muslim an samu hadisi daga anas dan malik yadda Allah su tabbata gare shi yace lokacin da za a yi yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ebe mu muka so mu zuwa filin badar kafin kafirai su ƙara so ga filin badar muka tafi filin badar muka riga mu shirkai zuwa filin badar muna nan filin badar sai mushrikai kuma suka zo wanda za a yi yakin da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kar wani ku yayi wani abu sai na so mai kar wani yayi wani abu ni ne zan zama jagora duk abin da za a yi ana nan sai mushrikai suka ƙara kusanto musu musulmai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune kawai sai ya ce wa sahabbai ku tashi ku tashi zuwa aljanna wanda yake fadin ta ya wato ya ya kai fadin sammai da ƙasa wato ga aljanna ta taho ku tashi aje a shiga akwai sahabi da ake kiran shi Umair bin Humam mutumin Madina sai ce ya Rasulullah fadin aljanna wanda ya kai sammai da ƙasa sai Allah ya ce tabbas sai ya ce tabbida tabbida yayi waɗannan kalma shi manzo Allah ya ce ya naji kana tabbidan tabbidan sai ya ce ya rasulullah wallahi so nake na zama kawai aljanna ce ta burge ni sai ina son na zama ina cikin yan aljanna shi manzo Allah ya ce ai kai dan aljanna ne manzo Allah ya ga ma tabbas kowa na bi sai kai dan aljanna ne to kai yanzu da an gaya ma wannan na a wannan kai kawo da muke yi na Allah ya sayar da za ka yi to amma haka maza Allah ya gaya masa kai dan aljanna ne kawai sai ya sa hannu ya fitar da dabino a cikin jakarsa kawai sai ya kama shi ya ku yana cin wannan dabinon bayan gaya mai wannan sai ya ce to amma idan har na tsaya sai na cinye da biyu na ana ai rayuwa ce mai tsawo wato kaman kaman yayi latin shiga aljanna ya tsaya sai ya cinye da biyu kawai sai yadda da biyu kawai shiga ya yaki kuma aka kashe shi sai kawai ya wuce aljanna kaji cinye da biyu rayuwa mai tsawo mu kuwa ka ga ana gwagwagwa da ɗan shekara tamanin na ana nan gwagwagwa da ɗan shekara tasa'in eh yana ji kamar shi ma bai kamata ya mutu ba na eh to kaga mai bada da ya bai shirin mutuwa ba a a wanda duk kaga yana bada ya bai shirin zai mutu ba inda ya yi shirin zai mutu ai da na filfili zai yi na hada sai wannan kudin da ma sadaka aka yi da su na aka aika su lahira haka ne wato shi ɗin ya riga ya mamaye zukatanmu ya sanya mu wasu irin haka dai ga mu muna kiran lahira amma kaman dai za a je kaman ba za a je ba Allah ya tsare mu wanda yake ya kamata a ce imani ya zama ya tabbata tare da mu cewa lalle mu sakankance kuma ga ayoyin Allah muna ta gani makota ƴan uwa abokai kanni yayi na wanda aka girma da wanda suka girme ka da masu kuɗi da talakawa da sarakuna da yara da maya duk kana gani ana kai su makabarta kowane ne ba ma gani kana gani a kai mutum a dawo amma duk da haka kana gaje kai ne kan ba dai kai kamar kai listin sunan ka baya ciki idan ma shaidan ya ce ma kace wa shaidan yana ciki sai ce to amma fa ba ku ba na yanzu bane idan civil servant ne sai ce ma sai kai ritaya in kai ritaya shi ma sai ka tsufa ka ci pension ka gaji eh can can can ba nan kusa ba na? Ita ai baya gwada wannan inda mutum ya yarda zai mutu ai da aikin da zai daban ai da ba zai bata lokaci ba ai da aikin da ya kamata mutum ya yi sai kaga duk aikin ya kamata a ce na lahira tunda nan ne tabbas kuma nan ne mutum ya doka amma haka za ka gani yanzu wannan misali zuwa masallaci a zauna a ji karatu shi ma ba sai wanda Allah ya zaba ba ko ko dauka kowa ne yake zuwa Allah ba kowa bane shi ma sai Allah ya dasar da mutum akwai wanda gaba ɗaya ma musulmi ne amma ko sallar baya yi eh baya ruwansa bare ya je zana ji wa'azi ka san dai wanda baya sallah ya zai ji wa'azi to ji zai ji na amma abin da zai ji shi yasa dace ne na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan hadisi shi ma imam muslim ne ya rawaito shi wa anhu qala jaa nasu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam an ib'at ma'ana rijalan yu'allimuna al-qur'ana wa sunnah fa ba'atha ilayhim 70 rajulan min al-ansar yuqalu lahum al-qurra fihim khali haram haram yaqra'una al-qur'an wa yatadarasuna bil-layli yata yata'allamuna وكانوا بالنهار يجيئون آه يجيئون بالماء فيدعونه في المس في المسجد ويعتقبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقينا أنك قد لقيناك فردينا عنك ورديت عنا وأتى رجل حرام خال أنس من خلفه فدعنه برمه حتى أن أن أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ أنا نبينا أنا قد لقيناك فردينا عنك ورديت عنا متفق عليه وهذا لفظ مسلم har wa yau an samu wani hadisi daga Anas yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yace wasu mutane sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya jagorance su ya zo Madina ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen najadu kusan najadu garin da iblis ya ce daga nan ya fito ko wanda har bahaushe yanzu ya samu yana cewa tsohon najadu eh to mutanen najad ne wani ya zo madina ya ce ya rasulullah ai mutanen najad suna bukatan wa'azi suna bukatan aje a koyar da su alqur'ani a koyar da su sunnar ka da suka zo tare da jama'a shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada wato alqurra wato makaranta alqur'ani su wannan alqurra da zaka ji ana kiransu zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kun san alqurra na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun sha bamban da alqurra na wannan zamani yanzu alqurra mu da yawa kawai karatun qur'ani suke yi ba san shi ba amma alƙura'u na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama su ne malaman ƙura'ani su ne malaman hadisi su ne malaman fiƙihu su ne malaman duk abin da ka sani saboda su aya duk da suke karanta ta aiki ake da ita kafin a ƙara ta gaba su haka suka karanta alƙura'ani duk aya sai an yi aiki da ita sai a ƙara ta gaba mu kuma yanzu kaga muna murerawa muke eh da haka in ka ji an ce ƙura kar ka ɗauka kawai mahaddatan ƙura'ani kawai shi ke nan a'a su malamai cikakku kuma mahaddata alƙura'ani to su ne waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi guda saba'in guda saba'in fa manzo Allah ya haɗa su da waɗannan mutane cewa su je su koyar da su alkur'ani su koyar da su sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su shine ana yake shi akwai baffa na wanda ake kira shi haram sunan shi ne haramu sunan shi ne ya je a karantar da su alkur'ani to sai suka kasance suna karatun alkur'ani suna darasu sannan suna koyon ilimi da rana kuma sai su je su yi ruwa su ebo ruwa sannan su zo su zuba a masallaci sannan su je su yi ice su je su siyar da ita su zo su yi sadaka wa ahalin sofa da sauran fakirai abinda suke yi kenan kaji ba bara suke ba su ƙura'u shi ne sai manzo Allah ya tura su da manzo Allah ya tura su kawai wace waɗannan mutanen munafukai ne wato illa suka sosuwa musulunci da suka samu yama domin har hadisin yana da tsawo ba wannan ruwayar ba sun je wajen sarkin da shi wannan haram a gaban sarkin aka kashe shi wani ya zo da maci bayan sai cika masa ya je ko wasiƙar ma da manzo Allah ya bashi ko karantawa bai yi ba wato ya aka zo aka aka kashe shi da aka sai suka tare su a hanya a wani waje wajen wata rijiya sai suka kashe su to amma da za a kashe su sai suka ce ya ubangiji suka yi addu'a suka ce ya ubangiji ka isar wa manzanmu ka isar wa manzanmu cewa mun haɗu da kai kuma mun haɗu da kai mun yarda da kai kuma ka yarda da mu wato Allah ka yi sarwa manzo wannan sako cewa mu 'yan aljanna ne shine magana shine ma'anar magana mu yarda da kai kuma ka yarda da mu mutumin da yazo yace Khalid ana zake ba da rawa yace babban nawa haram wanda yazo ya cika masa mashi ta bayansa wanda sai da mashi ya fito ta gabansa yana cika masa abin da yace yace na rabauta ina rantsuwa da ubangijin Kaaba shine fustu wa rabbil Kaaba wato nayi nasara na yi shahada da haka sai ya ce shi maza Allah da yake ba sabai labari sai ya ce ‘yan uwanku wanda aka kashe su abinda suka ce shi ne ya Ubangiji ka isar wa manzanmu cewa mun haɗu da kai mun yarda da kai kuma ka yarda da mu aljanna ta tabbata wannan tana cikin ayoyi da da ake karanta ta wanda aka share ba a karanta ta yanzu wannan aya aya ce cewa ballik ka isar da sako ka isar da sako zuwa ga ubangiji mu cewa mu mun yarda da kai kuma Allah ka yarda da mu amma tana cikin ayoyi wanda aka so aka baka daina karanta su kusa akwai ayoyi wanda aka daina karanta su akwai ayoyi wanda ana karanta su amma an share hukuncin su a cikin alkur'ani akwai ayoyi kuma wanda aka share su gaba daya babu karatu babu hukunci eh daga waɗannan waɗanda su ne su ne waɗanda hadisin yana da tsawo shi ne su ne waɗanda ƙabilun waɗanda suka kashe waɗannan mutanen su zakawan su su ne ƙabilun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwana arba'in yana musu addu'unutu yana la'antar su amma kuma ƙarshe sai Allah ya saukar da aya yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laysa laka min al-amri shay hmm? aw yatubu Allahu alaihim aw yu'azzibahum fa innahu zalimun cewa wannan ba aikin ka bane wadanda suka yi wannan aikin in Allah ya so ya musu azaba in Allah ya so ya ya ya karbi tuban su su da sun yi zalunci sai aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma manzon Allah ya ji takeici sabai sun ji takeici Allah na tuba masana malamai makaranta alkur'ani ko a wani gari aka kashe saba'in ai sai an je a jiki na bare a wancan lokaci guda saba'in haka suka kashe su amma kuma shahada suka yi su daman abin da suke nema ke kuga wannan shahadar da ake faɗa maza Allah sallallahu sallama ya gaya mana in ka roƙi Allah shahada ina ga za mu samu hadisin a gaba wanda duk ya roƙi Allah shahada da gaske cikin zuciyarsa to ko ya mutu a gida zai mutu shahidi sai samu shahada kuma in ka je lahira ku duba yanda yanzu mutuwa take mutum yana zaune kawai sai bingire ya mutu na ba su ya mutu kenan an gama ba wani abu to wanda ma ya yi sa'a shine yana aikin alheri to ko wannan bai kamata ya firgita mutum ba ya kula da kalle-kalle na abubuwa marasa kyau a wayansa in ka je kana kallon wani sabo ka mutu ya zaka ce Allah ba kana ta gaba kana yi ka iya tuba ba kun san mala'ikan mutuwa dira yake diran mikiya kun ga shaho kun ga shaho igul yadda yake kama tsuntsu a ƙasa to haka mala'ikan mutuwa yake lokaci guda karkacewa za ka samu wani chance ka gyaggyara wasu abubuwa akwai mutumin da ya mutu mutum ya mutu da remote a hannun shi remote na tv tv kuma ya kama wata tasha ta germany ana ana zina wallahi ana zina ya kama yana kallo yana kujera haka ya mutu ya kankamar remote din to me za ka ce evidence ko Allah bai bukatar evidence akwai mala'iku amma dai wannan abu ne wanda abun ba a faɗa ba a faɗa naka dole musulmi ya ji tsoron Allah kai kawo shi ya ta kokari ya kiyaye idan mutum ya kokari yana kiyaye sai Allah ya taimake shi ba wai wayan mutum bane ba hikimar sa ba a'a idan yayi kokari annan alƙawarin Allah ne Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ce wanda suka yi kokari suna son shi ne za mu shiryar da su kaga Allah ya ga kana jin tsoro kana jin kana kiyayewa kana kiyayewa to sai ka samu shiriya amma kai mutum yayi burus Allah baya son haka Allah ya kiyaye وعنه قال gaba amin anas bin nadar bin nadar an ke talib badr fa kala ya rasulullah ajibtu an awwal qital qatalta bil mushriki la in allah ashhadani qital al mushrikina la yarayanna allah ma asna فلما كان يوم أهد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه أصحابه وأبرأوا إليك مما سنى هؤلاء عن المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة ورب الندر إني أجد ريحها من دون أهد قال سعد فما استدعت يا رسول الله ما تنع قال أنس فوجدنا فيه بدءا وثمانين دربة بالسيف أو دعنة برمه أو رمية بسام ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته بب- ببنائه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وهي أشباهه آه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قد نهبه إلى آخرها ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا متفق عليه har wai an samu wannan hadisi daga Anas ya dala tabbata a gare shi yace wato baffana wato Anas bin Nadar wato bai je yakin Badar ba yana cikin waɗanda ba su je yakin Badar ba amma a komai yayi kiliya sai ya zo ya ce ya Rasulullah Badar ne an yi kuma ban samu zuwa ba wato farkon yaƙi sai ya ce idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna min wani yaƙi da za ka yi da mushrikai Allah zai ga me zan yi eh zan nuna Allah wato wajen rashin zuwa da ban yi ba ko kama a ce zan biya ko zai biya ya ce wancan Allah haka ya faɗa zan Allah zai ga me zan yi wato ya yi wani ƙuduri can dai bai je ba to amma a sake haɗuwa zai kara'i lalle zai kara'i shi ne lokacin da yakin uhudu ya zo kuma kusa abin da ya faru a hudu musulmai suka gudu saboda me abin da ya faru kusan a yakin uhudu ne aka zo aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wasu maharba kibiya su hamsin mazala ya dora su akan dutse ya gaya musu cewa duk abin da ya faru ko an yi nasara a kanmu ko mun yi nasara kar wani ku ya sauko umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su kenan amma me zai faru lokacin Khalid bin Walid bai zama musulmi ba yana cikin sai da tun da mayaki ne lokacin da aka soma yaƙi sai suka ga an kora musulmai sun kora kafirai mushrikai kawai shi kenan sai wasu suka ce ai an gama mu tafi wasu suka ce in ba ku ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ba ko me muka gani wasu kawai sai suka ja kawai suka bi su waɗanda suka rage akan dutsen nan ba su wuce mutum bakwai ba wata ruwaya mutum sha biyu wanda su ne dai ake zuwa yanzu a yi ziyararsu a uhud wanda aka binne su a nan uhud da aka shi ya zagayo ta baya ya kakkashe su har da nan wanda suka wato ba su sako ba saboda mai sun saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah ya yi mana dokaciya ko mu yanzu da muke raye idan manzala yana faɗan abu sallallahu sallama muna ba ruwanmu da shi to wallahi mu kiyayi Allah daman Allah dokaci yayi generally yace fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali haka ne ko wanda suke saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya su kiyaye dan kada wata fitina ta same su a rayuwar musulmi babu fitina kamar mutum ya yarda jama'a Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu akwai wanda zaka ga saboda sabon wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai shedan ya zo ya mamaye zuciyarsu kawai sai ce ya fasa na inda kuka iya da shi ko je ta wasu maganganu kuka ga mutum yana ta shirmi a rayuwa na je satin da ya wuce ne bai kai sati ba ma wani saurayi a nan nasarawa ba wai budurwa ya ji labarin an sa mata rana za a ba wani budurwar shi kawai je rata ya kai shi lalata ji wannan sakar ce awa wannan zamanin to ko zamanin da akan budurwa ka rata ya kanka na ga budurwa da yawa saboda Allah ne na na to ni dai ban fada ba amma dai saboda Allah ne ya kai mutum banda musiba fitina ce ana misalin fitina kenan fitina Allah ya kiyaye mu wannan musiba ce to kara ce kan ka je ina kuma ka je ka ce akan budurwa kuma zai ana ta aurenta ne zai aurenta sai aure to shine fitina in ka ji fitina kalma ce wanda Allah ba ta da iyaka sai dai Allah ya tsare mutum kaga wannan ai fitina ce fitina ya salwantar da rayuwar shi kuma ka'ida ce da musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kashe kanshi yanayin yanda ya kashe kanshi yanayin irin azabar da za a yi masa a wuta sai ya shiga wuta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya hau dutse ya fado ya mutu to haka za a masa dutse na wuta a cikin wuta yana hawa yana fada wuta wanda sha guba haka za a mar guba ta wuta yana sha irin azabar da haka na wanda ya cika wa kai shuka duk irin yanayin da mutum ya yi ka kenan zai je tara ta ya kai shi a wuta Allah ya kiyaye ta haka fitinin da aka kiya shi yasa aka ce fitina wanda ba ta ba a san mace iri ba ce saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ja mutane su shiga fitina Allah ya kiyaye to bare kuma azaba wanda take ta lahira Allah ya tsare to shine sai bayan ya faɗi wannan kalma cewa Allah zai ga me zai yi lokacin da Uhudu jirgin musulmai suka watse sai shi sayidina wato Anas bin Nadar wato baffan sayidina Anas dan Malik yake cewa yake cewa wato yake cewa ya ubangiji na na mika uzurina wato abinda waɗannan muminai suka yi na saba umarnin manzo Allah sallallahu Allah ne dai wato bana tare da wannan wato abinda suka yi na gudu na yace Allah na mika uzurina akan su sannan ba ruwana da abinda mushrikai suka yi wato can abinda waɗannan suka yi laifi ne na gudu ta ce shi ba shi tunkarar maza Allah da sunan yaƙi ake mushirkan ke ne ce shi kuma ba ruwan shi da wannan da haka sai ya ce da haka kawai sai ya yana wannan magana sai ya ce sai ya kama hanya zai shiga cikinsu sai sa'ad dan mu'az ya ce ya ce cewa ya haɗu da shi ka sai ya ce ya sa'ad yake ce masa ya ce wallahi ina jin ƙanshin aljanna wallahi ina jin kanshin aljanna ina rantsuwa da ubangijin nadar yace ina jin kanshin aljanna abin bayan dutsen uhudun nan wato inda ake fama shine sai sa'ad yace da muka je dai sai afka cikin mushrikai ya ci gaba da yaƙi yace da bayan an kara da yaƙi wato sai muka je muka same shi an masa yanka sara suka ya ce waje a jikin shi ya fi tamanin da ɗoriya yato kafirai sun masa kata-kata da sara da mashi da duk abin da ka sani ana kashe mutum da shi a filin yaƙi na wannan lokaci sai da ya same shi a wurare da dama ya ce kai ba mu ma gane shi ba gaba ɗaya sai yar uwarshi ce ta gane shi saboda hannunsa akwai waje alama ka san dan uwa ko da tabo ko da wani abu zaka iya gane dan uwanka yace sai daba da alhanna yatsinsa aka gane cewa shine saboda wajen a gane shi kan babu ada zake cewa muna gani ko muna shawar zaton cewa wannan ayar ta sauka ne a kansa da waɗanda suka aiki irin nashi inda Allah yake cewa minal mu'minina rijalu a cikin mu'mine akwai wasu mazaje sarqu ma ahadullah alai sun gaskata alƙawarin da suka wa Allah wato ba da yayi alƙawari ba sai wani yaki yazo Allah zai ga me zai yi to kaga ya gaskata abin da yayi alƙawari Allah madaukakin sarki yace a cikin su akwai wanda Allah ya karɓi rayuwarsu akwai kuma wanda suna nan a cikin duniya yanzu amma ba canza ba wato sun ɗauki alkawari kuma sun cika Allah ya samu cika wa Allah alkawari don dukanmu ba sai an yi yaƙi ba kana da alkawari akan Allah alkawari ko sallah kaga alkawari ne ka ɗauka a wajen Allah biyayya ga iyaye alkawari ne ka ɗauka a wajen Allah kiyaye haƙƙin makwabta alkawari ne ka ɗauka a wajen Allah kiyaye ƴan uwa zumunta alkawari ne ga su nan ga su nan sai mu kwana kana kirga alkawari duk ayyukan musulunci alkawari ne a wuyan mutum ya ɗauka tsakanin shi da Allah ka kenan sai kokari ya cika eh ya zama ka cika alkawarin da kai tsakaninka da mahaliccinka وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فسيدا بي الشجرة فأدخلاني دارا في أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهو بعد من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى أصحاب حديثي دقى سمرة يدالة ثبت أغريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي واتو شجين داري من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يأي مفركي yace wasu mutane guda biyu sun zo sai suka dauke ni suka hau da ni sama suka hau da ni wata bishiya suka shigar da ni wani gida a saman bishiya gidan mai kyau mai kyau gidan ya ce ban ban taba ganin gida mai kyau irin shi ba sai suka ce mun wannan shine gidan shahidai gidan shahidai to kamar yadda ya faɗa hadisi ne wanda yake mai tsawo a cikin kafin sahabu shiya idan mutum ya karanta hadisi malai ce zai kawo shi na a cikin babi aga babi da yake haramta ƙarya kafin su hau bishiyar hadisi ya ce sun ga wani mutum a ƙarƙashin wata bishiya wadda take koriya yana hura wuta shine sai aka wuce da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka nuna mar wannan gida aka ce gidan shuhada'u ne sai aka nuna masa wani gida kuma a gaba wanda ya fi wannan wato gidan farko kafin wannan aka nuna masa ɗaya gidan wanda aka ce masa wannan gidan sauran gama garin mummune ne na gida da ya fi wannan kyau aka nuna masa aka ce gidan shahada'u ne shine yanko wajen ga kawo a cikin nan sai wani gida kuma a saba aka ce masa wannan gidan ka ne ita ce wasila da muke ta addu'a muke cewa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatil qai'ati Muhammadan lil wasilata wannan gida madaukaki matsayi to shine wannan gidan aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ya fi ya kace aka ce wannan gidanka ne har manzo Allah ya ce a cikin hadisin ku bani na shiga ku bani na shiga gidan suka ce a'a ya hakuri dan sauran lokaci baka karar da rayuwarka ba za ka zo ka shiga gidanka ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana nuna masa gidaje akwai lokacin da Allah ya nuna masa gida gida a cikin aljanna har da wata mata a kofar gidan manzo Allah ya tambayi mala'ikun yace wannan wace ce aka ce ai matan Umar ce da manzo Allah da yazo yana ga Umar labari yace ana ga mu sai nayi maza na juya kaina saboda na san ka da kishi har da yake cewa rasulullah kuma kishin har da kai kai ne zan wa kishi eh manzo Allah da yake bashi labari to daman sun mafarkin annabawa gaskiya ne ba annabawa ba mu'mine ma suna mafarki ya zama gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan tashin alkiyama ta zo dab da dab mafi yawan mafarkin mu'mine za su zama gaskiya ne abinda aka gani sai ka ga abin kuma ya ya faru to alhamdulillah sai mu tsaya nan dan yana tambaya akan wucewa gaban mai sallah cewa idan mutum yana sallah za a wuce ta gaban shi ya mika hannu haka sha za ka iya wucewa ta gaban shi can ga dama shi ne ma'anar mika hannu yana nuna ma iyaka nan shi ne gabana karka wuce amma can sai ka je ka wuce ko bai kwa ɗauka ma'anan mika hannun a ya danganta shi hukunce-hukuncen wucewa gaban mai sallah na farko akwai bambanci tsakanin mai sallah mai sallah da yake ce gaban mai sallah kun gane ai kai ne ka zo masallaci a'a kai ne alwalarka ta kare na kai ne haƙo ya zo ma na ana sallah to sai na zaka bi na kai ne larura ta kama ka na ba gaban mai sallah ba gaban masu sallah ma za ka wuce na wanda ya je aikin haji zai ga a harami ba ma magana gaban mai sallah ba har wuyan mai zalla ta kawo na? su a yanayin ni daman wuyan mai sallah ma wani lokaci sai ka ji ka a wuyan mai sallah eh saboda larura ba abin nan shi wuce gaban mai sallah haka haka wai ba wanda ne shine aka hana shi ma mai sallah an sa shi ya dinga sa sutura don kada a wuce gabansa kada a wuce amma idan ya zanna larura ne kamar mai sallah mai sallah a masallaci gaban mai sallah gaban liman ana sallah da liman to shi gabansa shine ma gaban duka masu sallah an kada gaban liman to an kada gaban musamman in mutum sallah ya zo amma duka abin da ya fi shine duk lokacin da ka samu dama karka wuce gaban mai sallah karka wuce ai an gane duk lokacin da kake da iko karka wuce gaban mai sallah ta ko yaya karka wuce hadisai ne wanda da maluma suka hada shi su akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da mai wuce gaban mai sallah ya san me zai samu na zunubi yace da ya gwammace ya tsaya arba'in har marwayacin hadisin yace to shi abin da bai sani ba shin arba'in dinnan kwana ne arba'in ko ko wata arba'in ne ko shekara arba'in wato kare kenan wuce gaban mai sallah bai da kyau sai alahuma sai kamar da lalura yawa so mai sallah da ya haka tabbai da yake shine daman nan ne gaban shi ai nan ne ma ai hadisi yace idan mutum sai ya wuce ka yaƙe shi saboda shedan ne mutum sai can nan in ya wuce yawa sai ya wuce saboda ai inda za ka sa goshi daga inda ka tsaya nan ne gabanka ka ba ana nufin masallaci kawai in ka je ka tsaya a can na kana sallaci kenan dinnan ya zama gabanka na ba mai wucewa ba in ka shiga na shi na mazuni za ka gane ba haka ba ne na misali za ka zo mutum na sallah can ba kama san yana yi ba kuma in dai kauce na ka wuce gaban shi to gaban nashi shine gaban shi daman da ya sa wanda iya sujada nan zai iya jikinsa ya kai zuwa inda zai sha goshi wallahu ala na
Thank you.
نعم rahim salam mutumin da ya ce injin nika ya ce ya bashi ya sanya sharaɗi duk sati zai bashi dubu biyar kuma duk gyaran da bai kai dubu uku ba shi zai yi in ya wuce dubu uku kuma shi ne injin zai yi haka a musulunci ya yi daidai daidai ma ya yi daidai ya rage naka ka dage ka ringa aiki a sati ka samu dubu ashirin ko ka samu dubu ɗari kuka samu miliyan daya in ka samu kawai sai ka ɗau dubu biyar na ka ba shi sauran dubu ɗari tara da tasa'in da biyar kuma naka ne kuma ka ci halal shi kuma kawai abinda za ka ciya shi ne kada ka yi masa ba daidai ba na nufin wajen alkawarin da kuka yi tabbatar kawai ka tsaya akan wani alkawari eh in gyara na dubu biyu ne ka yi in gyara na wani ayi shi ne almuslimuna ala shuruɗihi musulunci ya da wannan mutane zana su yi sharuɗa matukar sharaɗin bai saba dokar Allah ba dama inda ba a yadda ke in dai bai saba dokar Allah ba kuna iya yi eh sai dai in an samu ko hadisi ko na da yake ba a haka to dole ku bari amma in babu za ku iya sa sa abin nan duk koya ya koda wani ya yi more sosai ba wani abu yanzu kamar mutum ya dau wanki ya ce ga riga ta ka ringa mun wanki duk sati zan ringa baka kowace riga ka wanki zan ringa biya ka dubu hamsin ka ci halal na ba komai ko takalmi sai ka goge min zan baka dubu dari ka ci halal ba komai dama abin da ba a so ya zama shinin ko giya ya sha na ko bai da hankali ko dai wani abu amma in lafiyar su shi kenan Allah ne ya kawo ma gara ba ta wanda kuma da ya ce wanda ya mutu za a mar sallah kwarai za a mar sallah za a bar sallah za a yi masa addu'a amma dai manzo Allah ya ce sai ya shiga wuta a wannan kowa ya san wannan amma za a bar sallah ai musulmi ne shi san kai ba yana nufin mutum ya bar musulunci ba ne a wuta zai shiga shine kuma masu shiga wuta akwai wasu musulmi Allah ya saba mace eh na yawa mala ya ce wa mai nukan inji ranar da bai samu dubu biyar ba fa shi ya biyu akwai sana'a akwai abin da ya samu da ya tambaya akwai sana'a wanda musulunci ya ƙi yadda a yi mutu wannan wato hukuncin makanta saboda mai ba ta da tabbas ba ta da tabbas wani shi ya sa mafi yawa kasuwancin musulunci akan fasantar aka gina shi saboda Allah shi ke kawo kasuwa idan bai samu dubiyar ba sai je nemo dubiyar ya bashi mala yawa tun da wata rana sai ya samu na yau sai ringa tarawa da inda ya tsare doka babu komai Allah ala gashi kashi na alaikum shin za ka ce wani radiyallahu anhu kamar yadda ake gaya wa sahabbai su sahabbai nasu fi'ilu madini su nasu fi'ilu madini yanzu kuma duk wanda za ka ba za ka faɗa sai dai a matsayin addu'a da haka sai ka ga sai ka koyi larabci na yawa addu'a ta Allah ya yarda da kai ka da Hausa ai daidai ne Allah ya yarda da ni na amma waccan nasu fi'ilu madini jama'a Allah ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su inji Allah shi yasa ake faɗa shi yasa da fasarar nasu ake cewa Allah ya ƙara yarda a gare su dan ya riga ya yarda kai kuma ba sai sai fata su dukan mu sai fata Allah ya yarda da mu eh da haka in mutum ya faɗa a matsayin addu'a ka gane Hausan yana roƙa ne Allah ya yarda da babansa Allah yadda da mamansa Allah wannan ba ne amma akan irin na sahabbai wannan ba a gaya kowa don gaibu ne kuma Allah shi ya gaya mana shi ya yadda da su eh alaikum assalam na'am amin amin ba ku ci amin ba a to Na'am. na'am na'am mutum ne Allah kiyaye ya kashe wani azumi ya hau kanshi ba na kusa da kai daga shi sai wannan sai mu tashi aran guro mutum ne Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu ya kada wani ya zama azumi ya hau kanshi to yanzu yana so ya soma azumi gashi kuma yana tunanin har babbar sallah za ta zo ta shiga cikin azumi ya wannan babu komai dama abinda yake rusa azumi shine wani aiki na dan adam ah yanzu mace in kafara ya kama ta ba za ta haila ba na azumin ta ai bai rushe ba azumin ta na lafiya a dama har kawai ai mutum yana azumi ciwo zai iya kama shi duk wannan babu komai abinda ake faɗi shi ne haka kawai ganin dama ya gaji bari ya huta in ya yata ɗaya kwana hamsin ya huta kwana ɗaya to duka sun zube amma idan larura ce wadda babu ruwanka to shi kenan misali sai ka yi da komai zai iya yi ai akwai ranar da aka hana azumi aka hana azumi shine ran sallah da sallah babba da sallah karama ba mai azumi a cikin sai shedan ba a sa azumi da haka zai bari kwashe gari ya dora wallahu ala alaihim kwan kwan din suna da yawa to manyan malamai sun yi ta magana a kan harkar wanda ma suka san harkar wasu kudade na gaibu to a shi ne na ga na? eh to a shi ne sunan da hasa bitcoin da abin da ya kama da su kwaikwayo kudaden karya don haƙiƙa ni babu kudaden na nuhu wani wayo ne wata dabara da ake yi na wata walawala da masu wayo suka kirkiro shi kuma suna samun kuɗi su zama masu kuɗi a sama su zama da kuɗi babu wani kuɗi da suka tara akwai waɗanda suke yin wannan wani irin kasuwanci yanzu ai ba su da komai sai su karbi kudin mutum biyar sai su ba wani na su karbi kudin waɗancan su ba wancan na su haka wayo har su jawo kamun a ankar an tara musu kudi su ari takare a haka suke yi galibi ba wani abu kuma za ka ga suna cewa suna ba mutum riba ba sa sai da komai daga kudaden mutane ne za a ce masu kawo kudi farkon watan nan ƙarshen wata ka zo ka kawo dubu arba'in za a baka dubu tamanin kudin wasu za a tattara sai a baka kai kuma ka ga arha sai a ce ka kawo tamanin za a baka ɗari da sittin haka suke yi har a saba da su har mutane su ta rububi sai sun gansu da kuɗi sai kawai sai su buɗe na ai tashi suke gaba ɗaya akwai wanda suka zo da sunansu wata shekara sunansu flash me cash na eh na zofa wanda suke da sun san su sun za musu yaran mata a gida suka ringa sai da kayan daki ana ta ba su suna ta kamar da gaske kuma sun ba wanda suka yi wasu ma suka ce waɗanda suke ba sai sun zaɓi waɗanda suka tabbatar nasu ne don suna duba yadda ba za su yi asara ba don sun san da ƙarshe za su tafci dukiyar mutane kuma su zafi sai su yi ta a yi ta karɓa da haka waɗannan kasuwanci bayanan da malamai suka yi mafi yawansu ba su da kyau ba su da kyau shi abinda ya sa wannan in ba zan ce ma ba dan ban san shi ba ina nufin yadda yake amma mafi yawa bayanin da suke yi da yawa akwai abubuwa da babu da kyau a cikinsu eh da haka in dai za mutum zai yi to sai je ya bincika a wajen malamai su tabbatar mar ya halarta ko bai halarta ba wallahu a'lam na na'am Ganin. yana fushi kama an sa shi dole ko suna da na'am na'am yana jikoki
ya tsaya ya bar iyaye kuma
da ba don na na ce ka yi da bari-bari kawai na huta lafiya eh na ɗan gane wato kun ji tambayar farko ai mutum ne yana sallah sai yana fata fuska kamar dole aka sashi sallah to yaya sallar shi sallar shi tana nan amma Allah ya san me yasa yake bata fuska wata kila tunanin wuta yake wata kila yana tunanin a tsohon shi da Allah ne ba wai ba yana tunanin me sa aka sa yi sallah ba na ya danganta amma dai ana son musulmi ya yi sallah ya samu sakewa sallah mu da aka ce mu yi sallah ai gata aka mana eh dan adam a ce ya ringa zuwa gaban mahalicci shi yana ganawa da shi so biyar ana ai gata aka mana eh ba ka ganin so ɗaya da kaje gidan shugaban kasa kun ci abinci har hoto ake ɗauka ana nununawa na bare mahalicinka eh da haka gata aka mana ina gade da wuya a ce mutum ya zo sallah in kuma bata rai ne to ka daina in akwai su bata rai a daina sallah rahama ce ana son a samu sakin rai amma dai na san wani bacin ran wataƙila mutum tunanin ayoyin Allah maɗaukaci sarki yake yi eh shin akwai yanayi da jika zai gaji uba ko eh jika zai gaji kaka yawa bayan da so uban shi eh akwai akwai yanayi amma ba kowane lokaci ba ya danganci wanda aka rasa akwai lokacin da zaka ga jika har ma jikan ma can can can yayi gado ai yana ya danganta amma sai an rasa wasu a cikin wanda za su kange shi don magana ce mai tsawo gado akwai mai kange wani in ba wani ne sai wani ya samu ya yi amma in yana nan to shi ba zai yi ba wallahu alam sallu ala nabi kari allahumma salli ala addu'a yana neman addu'a akan bukatun shi na alheri mu ma duka bukatun mu na alheri Allah biya mana Allah ya tsare mu abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan Allah madaukakin sarki ya yi mana magani Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu gidan mu Allah ya tsare mu wajen mu Allah ya tsare mu daren mu da ranan mu Allah ya tsare mu a ko'ina Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mu ya tsare mana addinin mu Allah ya sa mu raye musulmi mu ta muna musulmi karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله